Those are Dorothea, Erskine, formerly Robert, neglect. السلام عليكم ورحمة الله حديثنا اليوم تحذير المسلمين من التشبه بالكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها الناس أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي ساعة وجعل رزقي تحت رمحي وجعلت الذلة والسجار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وهذا الحديث له شواهد تدل على صحته عباد الله فجعل الذل والصغار على من خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم ان مما شاء وإن مما انتشر بين كثير من المسلمين جهلا وخطأ وعصيانا ومخالفة للأدلة وزعما أنه خضارة وأنه تقدم وأنه ركع وأنه لهو تشبه بالكفار وهذا والله من الأقطار الجسمية والمآسي العظام التي رجعت بالمسلمين إلى القهر إن العزة ليست في ذلك وإن الرقى ليس في ذلك وأن الفلاح والفوز والنجاح ليس في ذلك بل هو في تأخر هو الخسارة هو الانحراف هو الضلال وعدد من من هذه الألقاب وهذه الأوصاف شنيئة وأنت تسأل الله فردا عينية في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسأل الله بلسانك وهذا حال كل مسلم وفي كل ركعة فلما كان المسلمون في أغلبيتهم على هذا الحال وهذا المقال يسألون الله سلوك الطريق المستقيم بألسنتهم ويتهر- وي- ويتهرون بأفعالهم الصراط المستقيم كانت تهابهم أعداؤهم وكانت الذلة والهكارة على أعداء الإسلام وكان المسلمون أعزة أقوياء يخافهم أعداؤهم ولما أنبهر كثيرا من المسلمين بأعدائهم وأبصارهم وبثنائهم كان هذا من أعظم أسباب التأخر والضعف الذي أصاب المسلمين الآن قال الله جل في آله ود كثير من من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا لكم على دينكم وعلى استقامتكم وعلى هدايتكم قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم المسلمون يقرؤون القرآن ويجدون الآيات الكثيرة المعذرة والناهية من التشبه بالكافرين ومن المتابع ومن متابعتهم ومن سلوك تركهم وللأسف فإن كثيرا من المسلمين قلدوهم في أقوالهم قلدوهم في أقوالهم وفي كثير من الأقا... من أق... من العقائد كالديمقراطيات وفروعها بالانتخابات وغيرها وفي اللباس وحتى في المآكل لا أعني في شيء الحلال ولكن فيما يحرم فكثير من الم- من المخالفات تجدهم يأكلون كل كلا على سهل مختلف أو متفرد تشبها بالكافرين مخالفة لشريعة الإسلام التي تأمر بالاجتماع وربما يشرب أحدهم الشراب يترك ثلثا أو ربعا هذا ركع تقدم مخالفة للسنة النبوية للخرف على البركة والليث البركة ونحو ذلك مما لا يسع المقام بالتفصيلات في هذا الأمر وفي صحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا فجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وجاء عن ابي هريره في البخاري وفي روايه قالوا افارس او الروم قال ومن القوم الا اولئك عباد الله ومن اعظم ما تشبه به المسلمون في الكافرين تفرقا الذي هو اصل من اصولهم التفرق الذي عذرنا ربنا جل وعلا قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأنشأ كثيرا من المسلمين تزبيات وجمعيات ومؤسسات وفرقا وأحزابا وهي مخالفة لأصل الإسلام ولشريعة الإسلام وهي من أصول الكفر ومن أصول الكافرين لا نعني أن أهل التهذب وأهل البدع من المسلمين أنهم كفار ولكن هذه من أفعال الكفر في حين أدرك الكفار خطرا تفرق فصاروا يودون الطراء يودون القارات لا أقول أول يودون قارات والمسلمون يتفرقون إلى شعوب إلى شعوب وإلى دويلات صغيرة وتتفرق هذه الدول إلى أحزاب وكثير من الأحزاب تفرق إلى فرق وكثير من الفرق تفرق إلى فرق كثيرا وهذا مخالفة لشريعة الإسلام قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر للجميع واعتصموا وأكدها بجميع أي على الحكاية جميعا تأكيدا وزاد نهيا عن المخالفة ذلك الخطر ولا تفرقوا وقال الله جل في آله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا هو الإسلام اتبعوا القرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة السلف الأول الرأيل الأول خيار الأمة لم يكونوا أعزابا ولا فرقا ولا جمعية وهل سمعت أن أبا بكر لديه حزبا أو أن عمرا أو أن فلانا لديه مذهبا أو فلانا لديه جمعية كلا والله وبذلك سادوا وقادوا لما فتح بيت المقدس قال طارق بن شهاب قدم عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقود راهلته فمر بمخاضة فأخذنا عليه ووضعهما على كتفيه فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذا الحال أي أحب أن يركب وأن يدخل بهيبة ونحو ذلك قال يا أبا عبيدة لو غيرك قال هذا لا أشبعته نكالا إنا قوما أعذنا الله بالإسلام ولم يعز الإسلام دنا فإذا ابتغينا العزة في غير في غير الإسلام أضلنا الله أضلنا الله أيها المؤمنون هذه المقالة الشهيرة لأمير المؤمنين العمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتدينا العزة في غير الإسلام أضلنا الله نرى هذا شهيد شاهدا العيون نلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا ما حصل للمسلمين من الذلة بسبب ما حصل من التشبه الكثير في أوساط كثيرة بل في الجمهور الأكثر من المسلمين تشبها بالكافرين في عقائدهم في ملابستهم في تصوراتهم في مسائل كثيرة قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صار الحال وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يفره لفرح الكفار لا نفره لفرحهم بل نحزن لفرحهم نفره إذا حزنوا إذا غضبوا لا نفرح بآياتهم ولا نقر بهذه أنها آيات أو أنها أفراح هذه تراه لا نقر هذه لا رأس السنة الميلادية ولا كراسيس لا نعترف أصلا بهذا التاريخ لا نعترف به أصلا وفصلا فضلا أننا نعتفل فضلا أننا نعطل فضلا وفضلا إلى أين أيها المسلمون إلى أين صار الحال صار كثير من المسلمين يبره وما جانات وأعمال تصرف وتنفق في أعياد الكفار ويحدثون أعياد سموها للمسلمين تشبها بالكفار ليست أعياد ما شرع الله سواء عيد الثوار أو عيد وعيد إلى غير ذلك من الأعياد كل هذه أعياد محدثة ما أنزل الله بها من سلطان أعياد أهل الإسلام معروفة التي شرعها الله عز وجل ما رأيناهم يعتلفون في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر ولا يعضلون ولا الأعياد التي شرعها جبار السماوات والأرض جل وعلا فأودة أودة معاشر المسلمين إلى ديننا وإلى عقيدتنا وإلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتدينا العزة في غير الإسلام أضلنا الله ابتداء المسلمين العزة من عند أعفاد القردة والهنازرة من عند المغضوب عليهم من عند الملائين من عند الأرجاس الإنجاس أما لك أسوة في خير البشر صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دستورنا القرآن دستورنا القرآن الكريم وناتكم إلى القرآن وإلى سنة نبينا العدنان نسير على ما صار خيار الخلق وعشرة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الصحابة رضوان الله عليهم أولئك الأخيار الأطهار أفضل الأمة عليهم رضوان رضوان الله فيهم الأسوة فيهم الأسوة بهم, بهم القدوة وإلى أين كان الإسلام لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها انتشر انتشر الإسلام شركا وغربا وأذل الله الكفار فلما انبهز المسلمين بأعدائهم ونظروا إليهم بإعجاب وصارت أفكار الكفار في بيوت المسلمين في بيوت المسلمين وفي شباب المسلمين وفي سادات المسلمين وفي نساء المسلمين وفي تجار المسلمين في جولاتهم في تلافظهم وفي اجتماعاتهم صاروا إذا صدر من عند الكفار خيرا صاروا إذا صدر من عند الكفار خيرا أو شرا قليل أن يأتي الخير من عندهم نادر أن يكون شيئا فهو في الإسلام ما جاء من عند الكفار أخذوه بعينه الاعتبار وعلى وجه الانبهار وهذا جاء من دولة كذا وكذا وكذا عباد الله إن العظيم إن العزيز من أعز نفسه في الإسلام إن العظيم وإن العزيز من أعز نفسه بالإسلام الذي ليس دينه ال- الذي ليس بينه وبين الجنة إلا أن يلقى الله إلا أن يموت فهذه هي العزة وهذه هي السعادة عباد الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما منا ƙara godewa Allah tare da jaddada salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ‘yan uwa, hudubar mu tana jan hankalinmu kan tsantsan da kamanceceniya da wayanda suke ba musulmai ba. A kowane abu namu, yana da kyau a matsayinmu na musulmi, mu bambanta da su ta fuskar kasuwanci, ta fuskar siyasa, ta fuskar zamantakewa, ta fuskar mu'amala, ta fuskar gudanar da addininmu da abubuwa da yawa ta haka za su gane cewa abinda suke kai ba addini ba ne su nemi inda addini yake gaskiya take su riko da ita a gudu tare a tsira tare ya zo a cikin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya ja hankulan mutane da yawa a gurare masu yawa don gane da kamanceceniya da mutanen da suke ba musulmai ba ayoyin alkur'ani a gurare masu yawa sun ja hankulanmu akan nuna mana matsaya ta mutanen da suke ba musulmai ba a kullum suna ganin musulunci abokin gabarsu a kullum suna ganin littafin alkur'ani abokin gabarsu ne a kullum suna ganin abin da suke kai shine daidai sabanin abin da Allah ya tsara na a rayu a kai da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo a sahihin hadisai daga Abi Sa'id radiyallahu anhu zalla yana cewa lallai kuna dab da nan gaba in ba ku yi taka tsantsan ba za ku na bin za ku na bibiyar hanyoyin mutanen da suke gaba suka gabace ku yato ahlul kitab yahudu wan nasara kuna bin su taku taku in sun daga sawo ku taka zira'i zira'i kamu kamu kuna bin su in kun sake za ku kai matsayin da inda za su ci garamin guza sai kun kusa kuma kun shiga domin kuna ganin nan ne tsira take kuna ganin nan ne azurtawa arziki ke kuna ganin nan ne wayewa take kuna ganin nan ne zaman lafiya yake kuna ganin nan ne komai yake in kun sake a hidindimin ku aku za ku waye gai in ji wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce ya manzon Allah yahudu da nasara kenan manzon Allah ya ce in ba yahudu da nasara ba su waye in ba yahudu da nasara ba su wa a wata ruwaya da ta zo daga Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari suka ce ana nufin Farisawa Farisawa da Rum manzo Allah ce ai su din in kun sake za ku ta bibiyar su wannan annabi yana magana hannunka mai sanda ne yanzu ku duba ku ga mafi yawa a hidimar auratayyar mu wani irin hali muka fada ciki ku duka duban yanar gizo ku dubi wayanda Allah ya ba su wadatar duniya ko dai ta fuskar kasuwanci ko ta fuskar gwamnati ko dai ta fuskar noma ko kiwo ku duba yadda suke gudanar da hidindimun aurarakinsu suna koyi da yahudu da nasara ango da amarya za su fito a irin wani tufafi suna nuna wa duniya wata abubuwa da ke tsakaninsu wai wannan ita ce soyayya أليس أمرك ذلك نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an haifa masa ƴaƴa mata ko ba haifa masa ba na'am a cikin 'ya'yansa babu fatima wa ta aura Ali bin Abi a ranar auren an yi irin wannan hidimar da yanzu galibi mutane mu suke yi wayayyun wanda suke ganin su ne wayayyu a fito ango da amarya ana rungume ne ana yada wa duniya eh matayen mu masu tsada wanda Allah ya ce mana da su wa karna fi buyutikunna matayen mu wanda Allah ya kira su ya nisa annabi aka fara da babban gida cewa in kun zo fita ku rufe jalababanku ku rufe wuskokinku ku rinse abin nan ɗinku ku ne yanzu za ku lalace ana fitowa ga uwar ango ga uwar amarya ga uban ango ga uban amarya su zama ba kunya kuna da koyi da wa'ancan mutane masu auren aladu da karnuka sana ce kuna son ku zauna lafiya ta ina wanda ku ne manya manyan 'yan kaskasa 'yan majalisu senatoci gwamnoni manyan attajirai 'yan kasuwa ku kuma yanzu gudunmawar da za ku ba wa sunnar annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama a yahudance a yaudari limamai da malamai ku yi salati ku yi kaza ku yi daura aure na musulunci ku je ku yi yahudanci daga baya nan ba daidai bane annabi ya faɗa yahudawa su suka zo da wannan abu ba su da kunya ina kunya a gare su mutanen da suke yawon tsirara na'am a cikin Bible akwai aya da aka ce mace ta yawo da siket ya gwiwa a Bible akwai duk wani bakiriste da wa yake koyi a faɗansu da annabi isa mahaifiyar annabi isa sun zo nuna ta suna nuna ta kanta ba ɗan kwali suna nuna ta ba ta da hijabi amma jikin da suke nunawa ba kwa gani suka nuna maryam gata da hijabi har na jan kasa to su kuma a ina suka samu shaidanar yawo da suke iya gwiwa wanda ko har yanzu ku musulmai kuna kokarin koyi da su kuna koyi da su ƴaƴanku da kuka haifa sun yahudance a gaban kuna kallon su matayenku da suka aura wasu su suke sayan mayuka suna ba wa matayen su su shafe shafe su canja launin jikin su ko musulmai sannan ku ce kuna son taimakon Allah a ina ta ina Allah da yi ka a gaba karfatan bai san matsayinka bane bai san ka ne na'am launin fata ake dubawa inna akramakum indallah wancan mutanen wanda kuke bi yanzu sun dawo a fili gogane suke aure ko ba ku gani na'am mutum da zai aure gogo mace da za ta auro namijin gogo namijin bayahude ko banasare da zai auro ta macen gogo matar bayahudiya ko banasare da ta auro namijin kare ma bayahude da zai auro kareya su ne yanzu za ku koyi da su ku bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin manzo Allah ne za a waye gari ana bin su mu yi takatsantsan da wannan rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani mai girma dangane da yahudu da nasara Allah ya ja hankalinmu bayan hadisin can da muka karanta Allah ya kira mu yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku musulmai masu imani idan kuka bi wasu ɓangare daga waɗanda aka ba su littafi za su mayar da ku bayan kun zama musulmai ku zama kafirai in kun bi su in kun bi su za ku zama kafirai za ku zama kafirai ni abin da ma yake bada mamaki a gare mu da tafakkurin mu mun musulmai mu dubi rayuwa na yadda ta zama a yanzu a yanzu mu dubi rayuwar yadda ta zama a irin rayuwar da muke ciki a yanzu in baka ba da gudunmawa wa addininka ba da dukiyarka da samartakarka da mulkinka da lafiyarka don Allah ne zaka taimaka a wannan duniyar da muke ciki a yanzu duniyar da mun kai matsayin da a wayewar garin yanzu a duk garin da kake an sa an samu daga cikin mutane maza da mata kun rabu da mutum lafiya lafiya sai gari ya waya ce wani ya tashi da daren yau wani ya mutu ya zama gawa a garin da kake a jihar da kake a karmar hukumar da kake an samu mutumin da za a ce ya shiga ban daki ko ta shiga ban daki daga tuntube a ce an fito da gawar wani a garin da kake a jihar da kake an samu mutanen da Allah ya daura musu lalurin da an ce ba asibitocin duniya ba a warke ba an kashe kudin an dawo ba kudin ana zaune an bar ana an rasa ma me za a yi amma kuma a yanzu ne mutane za su bude fusara da rashin sani ya kamata da daraje da bin yahudawa da nasara Allah cewa yi in mun bi su za su mayar da mu kafirai bayan mu musulmai Allah ce wai me yasa ta wani dalili za ku kafirce wa Allah ku musulmai wa antum tutula alaikum ayatullah kullum ana karanta muku ayoyin Allah ga ku gwanin tafsirai duk ba masallacin da birni da kawai ba a turo malaman tafsiri duk ramadana duk ba gidajen rediyon da ba a tafsiri sai a waye gari da mai tafsirin da masu jan bakin da masu sauraro dukkan mu karanta mu bar ayoyin a inda makaranta ta yaya za mu kafircewa Allah bayan ga ayoyin Allah an karantar da mu wa fikum rasulullah wa fikum rasulu cikinku cikinku aka samu annabi Muhammad a cikinku aka samu annabi Muhammad khairu khalqillah a cikinku aka samu annabi Muhammad wanda shi zai zama shuhada shaida akan ku ranar tashi alkiyama wa takunu shuhada ala al-umam ku kuma za ku zama masu bada shaida akan ulumum da suka gabata fikum rasulullah ku ne fa Allah yace Allah ba zai muku azaba ba matukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na raye a cikin Allah ta'ala zai sauwace muku matukar wa kum yastaghfirun kuna yin istighfari kuna tuba daga laifukanku mu muka fi kowa lalacewa abin da yake ba zahiri ba shi za mu rike Allah ta'ala ya ce duk wanda ya riko da Allah hakika ya shirya zuwa ga hanya madaidaiciya duk wanda ya rike musulunci shine shiryayye shi ya dace ‘yan uwana musulmai, mu waye gari, ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah suna jan kunnenmu dangane da kamanceceniya da mutanen da ba musulmai ba. Mu ko ana son, mun san Allah, mun san manzon Allah, mun san haram, mun san halal, ana kiran mu tsaya kan musulunci ne saboda mutanen nan da ba su da addini su dawo kan abin da muke kai. amma ta yaya za mu lalace mu muke bin su mu muke kwaikwayo da su mu muke bin ɗabi'arsu yanzu ka dubi miladiya da suke kirgata yanzu galibin mutane da za ka tambaye su bana ana shekara shekara kidaya hijiriya nawa ce galibi ba a sani ba yanzu mutane na buri kaji ana tuwo o kaza tuwo kaza tuwo kaza wannan watar da suke kirgawa kaza ba ita ce zahira ba a ganin ta ma ba watar amma wani yawan ka tambaye shi yau kwana nawa wannan watar na fili da ake gani wani bai san ma nawa kwana ba nawa bane yau kai kai koyi da nasu su sun koyi da naka su wannan watan ba su ma damu da shi ba ba shine kidayar su ba ba ruwan su da hijirar manzo Allah su hidayar su ne har ka ji wani yana cewa hannunmu da shiga sabon shekara hannunka ne ba ma ciki ba ma ciki mun daɗe da shiga sabuwar shekarar nan ta islam ta zahiri wacce kowa na gani mutane muna nan da yawa yanzu suna nan suna barka da new year suna dab da barka da new year sun yarda da wannan wannan wacce irin rayuwa ce haka saboda haka mu gane irin suluk nasu da suke neman su ɗaura mutane a kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba iya nan ba ya ja hankulanmu kuma na ayoyin alkurani sun ja hankalin kan rarrabuwa akidar su ce rarrabuwa domin su ne Allah ya ce wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana ganin su abu ɗaya ne wallahi zukatan su daban-daban ba addinin da yake nuna maka so da kauna ka so mutum ko da ba addinin ku da ba sai musulunci ina faɗa muku ku gane mu tabbata kan haka addininmu na musulunci hatta umarni yake yi na ka bawa mutumin da ma ba musulmi ba ka ɗauki zakka ka bashi alaysa amru kazali shi ba yahude ko ba nasare gani yake rai dubu rai ɗari rai ɗari daidai ne da ran wanda ba yahude ba yahude ba ba nasare ba ran mu ɗari ran su guda ɗaya ya fi namu abinda suke gani kenan abinda suke gani kenan su yahuda da nasara mu kuma abin da addini yake karantar da mu su mutane ne da ma iya daukar zakka mu ba su addini ya karantar da mu cewa kada a zubar da jininsu sai da wani hakki na islam kada a lalata dukiyarsu sai da hakki na islam wannan shi ne karantarwar addini har ma addini ya ba da sassauci kan abincinsu kan yankansu amma ban da yankan kirsimaci domin sun yi ne da sunan mai addini ban da shi in uwa musulmai wannan kwa shine addinin musulunci addini na musulunci shine wanda Allah subhanahu wataala yake ja hankalin mu akai kada mu zama kamar su a rarrabe suke shi yasa an ka samu mutumin kudu a can wanda suke da reno irin tasu hatta kiristan dan arewa ba kiriste ba su yarda da shi ba ma musulmi ne su a wajen su su ba su yarda da shi ba kai hausa ma suka ji kana ji su ba ma su yarda da kai ba hausa ma suka ji kana yi ba ma su yarda da kai ba ko da kuwa kana zuwa coci wannan ita ce ɗabi'ar su ba tausayi su ne wani ga mutum ya yi sata ya saci tayar mashin sai ga an ɗaura masa tayu da fetur da a cinna masa wuta a kowane shi da ransa su suke da wannan ɗabi'a mu a ɗabi'ar mu ba musulunci bai yarda da wannan ba bar musulunci ya hana ma la yu'adhu bin nar illa rabbin nar ba yadda kai azaba da wuta ba sai ubangijin wuta shi yasa lokacin da aka kirkiro bindiga malaman islam sun yi ta kokari da kiyasi tukunna aka yarda cewa eh an yarda a yi kisa da bindiga amma a fuskar yaki da abin da suka yake ku kuma ku yake su da me da shi in sun yake ku da bindiga ku yake su da me bindiga in sun yafe ku da bumabumai ku yake su da me da ba mabumai duk wannan ne saboda nuna maka kimar ɗan adam da musulunci baya don haka nan Allah ya kira mu akan mu guji raba Allah ya ce kada ku kasance daga mutane mushrikai kun fahimta wayanda suka rarraba addininsu suka zama yanki yanki kowanne yana alfahari da abin da ke gabansa kada mu zama haka babban abin da yake raba musulmai ba wai raba masallatai ba a'a ba shi bane a zo a zo da wani abu a musulunci wanda ba musulunci ba shine yake raba kan musulmai muna fahimta ba yadda za a yi yanzu muna sallar azhar raka'a hudu in dai ba a halin tafiya bane wani ya zo ya ce mana raka'a biyar da a yi dole kan musulmai dai rabu wasu da su ki wasu da su biya an samu rabuwa ko ba samu ba to wannan duk sanda kaga an samu rigima a musulunci an zo da wani abu wanda ba addini ba dole za a ga kan musulmai ya rarraba wanda ya san abun ba addini bane in yayi shiru za a shutu in yayi magana yace wannan abun da aka zo da shi ba addini bane to kan jama'a su rabu wasu za su bi wancan mutumin da ya zo da wannan abun wasu za su kidi an samu rarrabuwa ko ba samu ba yanzu ku duba halin da muke ciki halin kunya da faduwar gaba da sanin ina za mu na wasu sabbin abubuwa da suka zo mana na bukukuwa da ya kama da na arna da majusawa na kide-kiden da ake yi da sunan maulidin annabi Muhammad. Abin ka rasa ma masu yin wannan abin ba su da tunani ne. Abin nan an ta yinsa tun watan rabi awal ake har yanzu ba a kai ƙarshensa ba. Har yanzu ba sun iyakar abin ba. An an ana yi don manzon Allah ne, da ranar haifuwarsa ne, an tabbatar cewa ranar rabi awal aka haifi annai Muhammad in an yi wannan abun to a bari mana sai wata shekara a saki amma har gobe ana yi a ta lalata dukiya a cikin halin da muke ciki a yanzu na tsananin rayuwar nan a tsaurawa magidanci sai ya yi wa ‘ya'yansa da matansa da komai sabon ɗinki kamar ranar idi ina hikima a cikin wannan rayuwar har a ce mutanen da muke maganar su ba musulmai ba su fi mu tunani da basira su fa bukukuwan da suke guda biyu ne kawai ranar abin nan kirsimati da ranar nuya yanzu tun da aka yi kirsimatin nan da nuya kun sai ganin su akan tituna suna kiɗa kamar yadda ƴan uwan musulmai suke dan Allah musulmai ba za mu kawo nan mu faɗa ba ku duba yadda bai fi sati guda ba abin da ya faru a garin nan jiya mun shiga galagan tun daga tukurkuje muka haɗu da motocin an ɗora musu kayan kiɗe-kiɗe na disco daga bazali matan aure gaba da baya suna tafiya har magariban nan har isha'i ko sallah ba su yi ba a san da da muke shiga wannan guraren muna da'awa zuwa ga musulunci muna musuluntarwa yanzu an je an ba su sabon wani abu shi yasa nake cewa yanzu maganar mu je muna kirista dawo musulmi mu yi kokarin mu gyara wannan damar da take cikin mu tukunna kowa ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba makidi bane kida bata dace da annabi Muhammad ba wallahi wallahi wallahi ƙarya ne a nasabtawa manzo Allah wannan kayan kidi kidan da ya fito daga Yahudawa da Nasara makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ana yi wa wannan da sunar taya murnar haifar manzo Allah wallahi cin amana ce da rashin jin tsoron Allah da raba kan musulmai da dawo da kawo damuwa cikin addinin musulunci da hanyoyin da za a bi a salwantar da rayukan musulmai da yadda za a yi a tsari gima kan musulmai a hana mutane ci gaban addini a tara mutane ba nuna musu addini sai dai a nuna musu cewa wanda da yi wannan abun ba ba fa musulmi bane ba fa musulmi bane ta ina za mu a shekarun baya ana maulidi a duk garuruwan da suka gabata suke muke tare da sunan duk garuruwan nan in akwai dattawan da muke tare da su annan sun sani ana maulidi amma akan tara mutane ne a ɗanyi da dafe a karanta musu tarihin haifar annabi Muhammad kuma an yi a sha biyu ga watan rabi'a nan ba a sake sai me sai wata shekara amma yanzu wannan kiɗe-kiɗen da aka kirkiro don Allah wani sabon wahayi aka yi an gama maulidin na manzo Allah sai a ɗauko a zo a ce an ga na inyas ga na wane ga da wane inyas sahabi ne na in dai za a yi maulidin manzo Allah a biyo bayan wanda yake madaukaki waliyi wanda ya kamata a bibe nasu da ba nasu in da kamata a yi ba bayan annabi wa za a kirgo abubakar sadiq ittifakan in dai mutum ba son rai bane da shi kai ka san abubakar sadiq ba ba ba abin jefarwa bane a musulunci kai ka san bayan a duk duniya ba wanda Allah ya ishara a kansa kusan kamar a kira sunansa sai abubakar sadiq a cikin alkurani إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر صديق ne Allah ce yayin da yake cewa abokin zamansa a kogo yake ce masa kada kai bakin ciki kada hankalinka ya tashi manzo Allah a lokacin da suka buya a inda suka yi gudun hijira su biyu kawai masu zuwa aikin hajji sun ga irin tafiyar kafar da aka yi kilomita nawa ne daga maka zuwa madina a sawu suka tafi sun ɓuya ga kafiran nan a bakin kogo Allah ya hana su ga annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a sauran su yake ji ba amma yana tunanin in sun halaka su wata zai kira mutane zuwa ga addini abakar sadiq yake cewa annabi kada ranka yi bashi kada ka yi bakin ciki Allah yana tare da mu inda akwai wanda za a yi maulidinsa bayan na annabi waye kamata a yi bayan abubakar akwai umar wanda nasi ya tabbatar shaidan bai hada hanya da umar akwai muwafakat na umar da ya dace da ayoyin alkurani ana muhawara me ya kamata a yi saboda manzo Allah cikakken shugaba ne baya kama karya zai kawo matsala a tattauna ta umar ce ni ina ganin abu kaza ya kamata a yi sai Allah ya aiko mala'ika jibril ya tabbatar da shawarin da umar din nan ibayar yau in an gama maulidin abubakar sadi nawa ya kamata a yi na umar bayan umar ina aliyu kanin manzon allah turkin manzon allah ahal baiti rasulullah in an gama wayancan sai a yi na aliyu ina usman bin affan wanda allah ya ce a wanda aka ce mala'iku ma suna kunyan usman bin affan da sai a zo a yi tasa har a zo a kirga zaratan sahaban nan amma ku dubi rayuwar da muke ciki a yau ana ina ake so akai yan uwa musu akai mutane mutane da suke kawo wayan abubuwa cikin garuruwan musulmai an san su mutane ne wasu galibin su ma yan kalakatu ne yan tatsi ne mutanen da kafirai ne suka shigo da akidar tatsi ne ba musulmi bane ya shigo daga wata kasa ya zo ya janyo a kashe mutane a Kano aka zubar da jinin mutane a zo a ce maka kai karatun alkurani kawai ba ruwanka da hadisi ta ina zaka fahimci addini ba hadisi hadisi wa shine bayanin da annabi yi akan ayoyin da suka zo mujmal Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah ku bayar da zakka to an ce mu yi sallah ya za mu yi mu yi sallah dole sai annabi ya mana bayani azhar raka'a nawa magariba raka'a nawa isha'i raka'a nawa to wannan ko bayanin na manzo Allah shine hadisi yanzu shi dan tatsi ne tsinan ne ya ce ba ruwansa da hadisi yana so ya ce maka ba ruwansa da annabi kenan zakkar da ake bayarwa kimanin naira nawa zaka mallaka tukunna a cire zakka hatsinka buhu nawa za ta kai a cire zakka saniyarka guda nawa za ta kai a cire zakka waye wannan bayanin shine fa hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tafiyarsa hadisi maganarsa hadisi shirunsa hadisi zamansa hadisi murmushinsa hadisi baccinsa hadisi kace ba ruwanka da hadisi ba ruwanka da annabi kake ce mana amsar kenan baka taɓa yin addini in kace ba ruwanka da hadisi manzo Allah to galibin mutanen nan da suka kirkiro wayannan abubuwa galibin su yan tatsina ne galibin su galibin su ta za a yarda a bar mutanen da dama ba su yarda da hadisi ba zo suna gauraya mana addini ka gaya mai yanzu wace irin dawa za mu je mu yi wa kiristoci a kan su daina kiɗa da rawa a cocina ga shi a jikinmu likitoci suna bayar da shawari idan cututtuka guda biyu suka fuskance ka ɗaya cutar har ta shiga jikinka ɗaya tana hararowa to ka magance ta jikin nan naka tukunna tukunna ka je ka taro waccar yanzu abin da ya kamata mu yi kenan yanzu akan wannan rawa da kidan ka zo ka ce wanda bai yi ba ba masoyin annabi bane da ka ganci kawai ka ce shi ba masoyin annabi bane duk musulmin da aka ce masa ba masoyin annabi ba meye matsayin sa ba musulmi bane yanzu wani sahabi ya taba zuwa cewa annabi ya ya rasulullah kake gani in nayi sallah maktubat ni sallah guda biyar din nan da aka faranta ita nake yi bana nafila azumin ramadana nake bana nafila zakka nake bayarwa ba na sadaka aikin haji nayi ba umra zan shiga aljanna manzo Allah ce kai zaka shiga aljanna wanda ya wa'ina abubuwa ba nafila ba komai shi farilla kawai an ce dan aljanna ne yanzu ka zo kana raba kan musulmai wai dan ba su zo sun yi rawa rawan buje ba a bayan kide kide su ba musulmai bane a bayan uwa musulmai wannan kwata kwata ma ba dariƙa bace dariƙar ma ba haka take ba kwata kwata ba tsarin ta bane wani abu ne daban da aka shigo mana da ita don raba kan musulmi ba ma gajiya da fada saboda mu fadata yan kwa musulmai har yanzu mu ba ma kyamatar masu irin wannan halin yanzu mutanen da suke wannan rairayin wallahi galibin su muna musu tsammanin an ba su fatawar su yi ne yanzu yanzu yadda muka rayuwa ta zama an raba kan musulmai ga dan izala ga dan jama'atu nasir islam ga dan dariqa tijaniya kadiriya yanzu duk wannan bayanin da nake yi wani ba bayanin nawa yake duba ba a wace kungiya nake kusa da ita wace kungiya ce tafi kusa da ni ita zai duba ko da kuwa gaskiya na faɗa ke yarda da wannan kungiyar za ta sa yake abin da na faɗa yanzu halin da muka sunci kanmu kenan su kuma sun yarda da malaman su malaman sun ce musu halal ne in dai rawa ce kai da sunan san manzo Allah duk abin da kai sun ce daidai ne to ka gaya mu wa'annan mutanen yauce za a faɗakar da su su gane shi saboda ka su ba su da wani laifin da za a ce ka daura musu kalmar kafirci ko wani abu ba daidai bane su suna da wani abin da suka rike an ba su fatawa sun rike wani ma zai iya mutuwa dalilin haka ba a ce masa ya mutu akan abin da ba daidai ba saboda shi a gunsa fitowar da aka bashi kenan daidai kenan yana yi ne duk wannan rawan yana yi ne da sunan son annabi Muhammad an fahimci wannan an ce masa hakan ne ya kamata yi shi daidai kenan ai farkon rabi awal mun karanta anan abin da ya faru a karmar hukumar lere aka yi gaba da gaba aka yi mutuwar da a wannan motar akwai matar da ta rasa 'ya'ya bakwai tara nan take yara kanana an musu kwalliya an shigo da su za su tafi irin wannan bikin haka su dai wayannan yaran an nuna musu za su tafi inda yake addini ne daidai kuma sai ajalinsa ya sauka haka to irin wannan abubuwan da ke faruwa kenan matar take zaune a ɗakin mijinta an ce mata ta fito ta yi wannan zagayen addini ne nuna sha'air ne na cewa kaunar annabi shi yasa duk abin da yake ba addini ba za ga kafirai suna haba haba da shi yanzu za ka tambayi kiristoci ahlul kitab yahuda da nasara suwa suka fi so za su ce maka masu irin wannan kidin su suka fi so kai da zaka zo kai irin wannan bayani ba sa kaunar ka ba sa kaunar ka har ma suke cewa mutanen da ba su yadda da hadisi ba wai su ne mutanen kirki to ya kamata a yadda da su wai kirista ne zai faɗi wannan magana wai ahlus sunna suna zagin iyayen annabi wai ka duba su suke tsoma baki a wannan hidimar su kuma su yarda da annabin ba har gobe in sun yarda da annabi su zo su yi- su musulunta zama musulmai su yarda da alkur'ani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عادنا فيمن عاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وكنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله